إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa masu albarka barkamu da sake saduwa a wannan jeren giya ta darussa daga littafin usulul da'wat salafiyya walafan Dr. Abdulsalam Bardiz Ali Abdulkarim rahmatullahi alaihi wannan shine darasi na hudu a cikin wannan jiran giya wannan littafi asalin shi wata muhadara ce da wannan malami ya gabatar a lokacin rayuwar shi Allah ya saka mishi alkhairi yana tattauna mana akan al-usul ka'idoji waɗanda aka gina da a salafiya akan su wato kira zuwa ga tafarkin Annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi da malaman farko cikin tabi'ai da wanda suka bi tafarkin su Allah ya gafarta musu gabaki ɗayan su muna tattaunawa akan wato al-aslur rabi' ka'ida ta hudu wadda da'awar salafiya ta ginu akanta ita ce ka'idar bayar da muhimmanci zuwa ga karanta aqidar magabata da karantar da ita da kuma aiki da ita zamu tashi a shafi na 46 a inda malam yake cewa yaqulu shaykh muhammad ibn abdul wahhab rahimahullahu في حديث أبي سعيد الخدري قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال يا موسى قل لا إله إلا الله yace malam Muhammad dan Abdul Wahhab Allah ubangiji ya gafarta mishi yana tattaunawa akan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda sahabi Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda yace Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada labari ma'ana a hadisi ne wanda yake al'imamu ibn hibbana ya ruwaito shi da kuma al'imamu abu abdullahi da hakimun na yi saburi a cikin littafin shi al-musadrak wanda cikon hadisin shi ne cewa musa ya ce ya rabbi ya Allah dukkanin bayinka suna da wani abu da suke bauta maka suna faɗin la'ilaha illallah ni ina so ka bani wata wata ibada wani zikiri na musamman da zan dinga yi sai Allah ya ce mushi ya kai Musa da a ce dukkanin sammai bakwai da kasai bakwai za su zama a cikin ma'auni daya la ilaha illallah a cikin ɗayan ma'aunin ce to da la ilaha illallah ta rinjaye su wannan shine cikakken hadisin kamar yadda yake cikin littafin Abu Abdullahi al-Hakim an-Naisaburi al-Mustadrak al-Sahihaini da littafin Sahihu Ibn Hibban al-Busti rahmatullahi alaihim sai dai wannan hadisi da malai kawo anan hadisi ne mai rauni Ashekul Albani Muhammad Nasiruddin rahmatullahi alaihi ya raunata wannan hadisi a cikin littafin shi mai suna Ba'ifu Targhib wa Tarhib a lamba hadisi na 923 Allah shi kitu daga wannan hadisi sai malam Muhammad Abdullah yake cewa kamar da Abu Musa al-Ash'ari Abu Abu Sa'id al-Khudri ya bada labari sai malam Muhammad dan Abdul Wahhab Sheikhul Islam rahimahullah yake cewa a cikin kitabut tauhid da yake magana akan wannan hadisi yace fihi annal anbiya'a yahtajuna litanbihi ala fadli la ilaha illallah ce a cikin hadisin akwai bayani akan cewa hatta annabawa suna da bukatuwa zuwa ga su fadaku ko a fadakar da su zuwa ga muhimmancin kalmar la ilaha illallah wannan magana tana cikin alqaulul mufid ala kitabut tauhid wato sharhin da al-imamu Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullahu yayin wannan littafi malam yace fa yajibu alaina an nahtamma bi hadha al-amri wajibi ne akan mu ya mu musulmai ya al'umma musulmi wajibi ne akan kowane musulmi ya bada muhimmanci wajen koyon aqida ta gari wa an nulihi nuliyahu ihtimaman kabira kuma mu bada muhimmanci mai girma ga al'amarin aqida fa idza salima hadha al'amru fama ba'dahu akhaf wa ashab idan aqidan mu ta inganta ta gyaru to duk abin da ke ƙasa da aqida to mai sauki ne al'amarin shi mai sauki ne wa yudminu salamata ma ba'adahu min al-a'mal kuma aqida lafiyayya za ta ainihin tabbatar mana za ta amintar da mu daga abin da ya wannanci ta na ayyuka amma idza kana hadha al-asl fasidan falan tifa'a wala salaha wala qabula idan aqida ta lalace babu wani amfani ga sauran ayyuka babu wata nagarta ga sauran ayyuka kuma ba za ma a karɓi sauran ayyukan Allah ka tsare mu daga batancin aqida sai malam yace al-aslul khamis asali na biyar wanda ake gina aqidar musulunci ta wato kira zuwa ga tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai tafarki mai inganci tafarki mai nagarta na as-salafiyya shine al-ihtimamu bis sunnati an-nabawiyya wal hirsu ala al-amali bima biha wa da'watu ila zalika wato ba da muhimmanci wajen karanta sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma kwadaitar da aiki da ita da nacewa da kulafuci wajen aiki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kira zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam wannan shine al-aslul khamis a cikin wannan jeren giya ta al-usul al-ashar malam yace inna haqqa ma'atana bihi al-muslim lalle mafi girman abinda musulmi zai bashi muhimmanci shine al-amalu ala qatifa'i athari nabiyhi sallallahu alaihi wasallam shine aiki wajen bin tafarki da bin sawu da bin burbushin annabin Allah annabin da Allah ya aika maka ya kai musulmi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa tajtidiha da kuma wato aiwatar da wannan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fi hayatihi a cikin rayuwar bawa mastata'a ila zalika sabila matukar iyawar bawa wa zalika li anna al-ghayata allati yas'al muslimu li adliha domin ko abinda musulmi yake iya kwazo wajen kaiwa gare shi innama hiya tahsilul hidayati shine ya samar da shiriya ga kanshi allati tusiluhu ila ila dari sa'adati wanda wannan shiriya za ta tike da shi zuwa ga gidan tsira aljanna kenan Allah ka sa mu tsira wa qad qala Allahu azza wa jalla Allah yana cewa wa in tuti'uhu tahtadu idan kuka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ku samu shiriya cikin suratul nuri wa qala kuma Allah yace wattabi'uhu la'allakum tahtadun ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ku samu shiriya a cikin sutul a'raf wa qala kuma Allah yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana lalle kuna da abin koyi mai kyau a karkashin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakara Allah katira duk wanda yake son ya samu gamuwa da Allah lafiya lau duk wanda yake son ya tsira ranar alkiyama kuma yake ambatan Allah da yawa to abun koyinsa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka samu dace da koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malam ya ci gaba da cewa wa hadhihi al-ayatu aslun kabirun wannan aya hujja ce mai girma wato tushe ne mai karfi fit ta'assi bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam game da koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bi aqwalihi koyi da shi a ayyukansa a maganganunsa wa af'alihi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyukansa wa jami'i ahwalihi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkanin halayensa da yanayinsa wa harakatihi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkanin motsinsa wa sakanatihi da koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkanin shirinsa wato koyi da manzon Allah comprehensive koyi ta kowace fuska wa hadhihi al-uswatu innama yasbiquha ويوفق لها من كان يرجو الله واليوم الآخر wannan irin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kowa yake yin shi ba wannan koyi da shiga tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kowa yake samun gamdakatar Allah ya mishi dace da tawfiki ya wannan tafarki ba sai mutumin da yake fatan gamuwa da Allah lafiya sai mutumin da yake fatan ya tsira na alkiyama Allah ka sa mu cikin su innama ma'ahu min al-imani mutumin da ke fatan ya tsira ranar alkiyama mutumin da ke fatan ya gamu da Allah salin alin abin da ke tare da wannan mutumi na imani wa khawfin lahi da abin da ke tare da mutumin na tsoron Allah wa raja'i thawabi da abin da ke tare da mutumin na fatan samun lada a wurin Allah wa khawfi iqabihi da abin da ke tare da mutum na tsoron azabar Allah yushissuhu ala ta'assi bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam waɗannan abubuwan su za su dinga tunkuɗa mutum za su dinga motivating ɗin mutum za su sa mutum ƙwarin gwiwa da nishaɗin ya dinga koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imaninka tsoron Allahnka fatan lada a wurin Allah ubangijinka tsoron azabar Allah ubangijinka saboda laifukan da kai masa waɗannan su ne za su zama motivating factors su ne abin da za su dinga sa ka kana jin kwaɗaituwa da ka bi sunna kwaɗaituwa da ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ma'anan liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira ina fata muna gani malam yace wa sharaful mu'mini wa manzilatuhu inma tuqasu bittiba'ihi sallallahu alaihi wasallam darajar mu'min daukakan darajar mu'min sharaf mutuncin mumini ana auna shi menene miqas menene ma'auni menene ya ake mejoring ya ake gane wannan mumini ne mai daraja wannan mutum ne sharifi shine da gwargwadon biyayyar da yake wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gwargwadon koyinsa da ƙoƙarinsa na kamantakekeniya da lazimtar bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gurgudan abin da zai bashi daraja fa kullama kana tahrihi bis sunnati akthar kana lid darajati al ula ahq wa aula duk sanda mutum ya ƙara kwadaituwa da kirdadan bin sunna sai ya ƙara samun matakai na daukaka ya cancanci darajar daukaka ولذا كان السلف السابقون من التابعين رحمة الله عليه تعالى عليه dan haka magabatanmu cikin tabi'ai Allah ya ƙara musu rahama gaba ɗayansu yaj'aluna al-mi'yar allazi yu'khadhu bihi 'an ar-rajuli al-ilma huwa tamassukuhu bis sunnah ma'aunin da suke amfani da shi ma'aunin da suke auna me zai sa a koyi sunna a gurin mutum al-mi'yar sikelin da za a ɗaura mutum a ga ko ya cancanci a bi karatunsa a koyi karatu a gunsa shi ne a sunna ta masukuhu bi sunna riƙo da sunna shi ne ma'aunin kama kala ibrahimun nakhai kama yadda ibrahimun nakhai yake cewa rahimahullah kanu idza atawu rajula li ya'khudhu anhu al-ilma nazaru ila salati idan suka zo gun mutum za su koyi ilimi sai su kalli sallarsa wa ila sunnati sai su kalli sunnarsa wa ila hay'atihi su kalli kamarsa sun mai akuduna an sannan sai su koyi ilimi a gunsa alimamu dari mai fitar da wannan a cikin sunan ɗansa idan sun zo koyan ilimi a gun mutum sai su bashi sai yayi sallah azhar yayi la'asar yayi isha yayi magariba su ga irin sallar sa tayi kama da sallah ahlus sunna yana kwatanta sunna yana kwatanta abin da yake sunna sannan su kalli irin shigar jikinsa da irin kamanninsa yana aske gemu ko yana barinsa yana kama da mutanen kirki ko baya kama da su shin shiga shi tai kama da irin shiga mutane kirki ko bace kama ba in yayi magana su ji irin maganar sa in yayi aiki suna kallon irin aikin in yazo cin abinci suna kallon irin cin abincin sa yadda yake gaisawa da mutane yadda yake fara'a da mutane ko rashin fara'a da duk abin da ke da alaka da rayuwarsa idan aka same shi yana kwatanta sunna a cikin waɗannan ayyuka sai su natsu da shi su yarda da shi su koyi ilimi a gusa idan aka samu baya kwatanta sunna yana yin abin shi ne yadda ya ga dama kuma yana ma suka sunna yana mata istizai sai su kyale mishi ilimin sa su hakura da abin da ke wurin shi na ilimi malam ya ci gaba da cewa wa yaqulu azul ulama inna min alamatil muhibbi lillahi azza wa jalla mutaba'atu habibillahi sallallahu alaihi wasallama daga cikin alamar mutum yana kaunar Allah subhanahu wataala ba da'awa ce ariya anid dalili ba kauna ce daga sai cewa Allah a samu cewa mutum yana bin tafarkin masoyin Allah shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama fi akhlaqi a cikin halayenka da ɗabi'unka da mu'amalarka wa af'alihi kana bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana koyi da shi a cikin ayyukanka kana koyi da irin ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa awamirihi wa nawahi da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana kokarin bi hanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana hanantuwa dama annabi ya ce ma amartukum bihi fa'tuhu masafatu kuma na haytukum anhu fantum shin kana yake da wannan hadisi kana bin sunna kana bin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana bin umarninsa kana gujewa haninsa to wannan da shi ake gane masoyin Allah na gaskiya wa hadha haqqun ma'khudun min kitabillahi azza wa jalla malan yace wannan gaskiya ce wacce aka ɗauko ta daga littafin Allah Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya ƙulu Allah ta'ala, Allah yana faɗa cikin al'irana yake cewa, Ƙuli in kuntum ta shibbun Allah, fattabi'uni, yuhibbukum Allah ya gafir lakum, dhunubakum wallahu ghafurur rahim. In dai da gaske ne kuna son Allah, Allah ya ce to ku bi manzon Allah. Annabi ka ce, Annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce musu su bi ka inji ne ya Allah. In ji Allah subhanahu wa ta'ala, yuhibbukum Allah sai Allah ya so ku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma Allah ya gafarta muku zunubanku والله غفور رحيم الله مي غفر الذنوبين آه وقال الحسن البصري في تفسير هذه الآية الإمام الحسن ابن أبي الحسن البصري رحمة الله عليه كما يدك سكلتاف اعتقاد أهل السنة والجماعة نا الإمام هبة الله اللالكائي أتكن جزء إلى شافي نسبئن يكي تشيوى الإمام الحسن البصري رحمه الله يا فسر وأن آية تشيوى جعل الله علامة حبه إياهم ittiba'a sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanya alamar da za a gane ana son Allah shine bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam malam ya ci gaba da cewa falaqad tawataratin nusus min alkitabi was sunnati wa aqwali sahabati wat tabi'ina ala targhib al'amali bis sunnati wal hath ala at-tamassuk biha haqiqa nassoshi sun zo ko ta ko ina sun yi tawaturi sun cika sun batsi a cikin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da maganganun sahabbai da tabi'ai Allah ya kara musu yadda akan kwadaitarwa zuwa ga aiki da sunna da kuma wato kwadaitarwa akan ruko da sunna wa min ashharil ahadisi daga cikin hadisai mafiya shahara a wannan babi hadithul irbad ibn sariya radiyallahu anhu hadisin al-irbad ibn sariya Allah ya kara masa yadda wanda al-imamu ibn majah ya fitar da shi a cikin as-sunan dinsa haka na ash-shaykh al-albani muhammad nasiruddin rahmatullahi alayhi wa ala ibn majah wa ala sayyid al-a'imma Sheikh Al-Albani ya inganta wannan hadisi a cikin Sahihu Ibn Majah. Wannan hadisi Al-Irbad Ibn Sariya yake cewa wa azana Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama mau'izatan zarafat min halqayu. Annabi sallallahu alaihi sallama wata rana ya mana wani wa'azi wanda ya ratsa zukata har idanu suka zubda hawaye. Wa wajilat min halqulubu zukata suka raurawa suka firgita faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallama aka ce da shi fa kulna sai muka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna hadhihi mau'izatu muwaddi'in wannan wa'azi naka yayi kama da wa'azin mutumin da yake ban kwana wanda zai tafiya ko wanda ana sa ran kamar ba za a sake haduwa ba fa ausina ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙonka kai mana wasiya ma'ana ka gaya mana abin da zamu rike a bayanka qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake taraktukum alal bayda na barku akan farar hanya kar akan tafarki fari lailiha kanahariha duhun daranta haske yake da shi kamar hasken ranarta la yazigu anha ba'di illa halik wannan hanya da na barku babu wanda zai karkata ya batta sai wanda yake halakakke ne Allah ka tsare mu daga halaka wa man ya'ish minkum wanda duk kuma ya dade a duniya cikin ku fa sai rakhtilafan kathira zai ga sabani da yawa fa alaikum bi sunnati to ina horon ku wasiyar ita ce ku rike sunnata wa sunnatil khulafa'ir rashidin al mahdiyina min ba'd ku rike sunnar halifofina shiryayyu masu shiryawa a bayana su abubakrin da su umar da su usman da su ali radiyallahu anhum ajma'i annabi ya ce abdu alaiha bin nawazi ku rike ta gam ku cije ta da fiƙoƙin bakunanku wannan hadisi ne sananne mashhuri wa qawluhu alaihi salatu wassalam alaikum bi sunnati da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina horon ku da sunnata ai bi tariqati ku bi tafarki na ku bi hanyata allati ana alaiha hanyar da nabi mimma fassaltu lakum min al-ahkam abinda ne bayani dalla dalla na hukunce hukunce sawa'an kanat itiqadiyya hukunce hukuncen aqida ne au amaliya hukunce-hukuncen ayyuka ne wajibatan au manduba na wajibi na wajibi da wanda suke mustahabbai wa amma takhsisul usuliyyin bis sunnati anna hal matlubu talaban ghayra jazim malaman usulul fiqh idan suka zo tarihin sunna suna cewa ita ce abinda aka nema da ka aikata amma ba nema na keke da keke na dolan dole ba fa hadha istilahun fare wannan wani sabuwar wata sabuwar ma'ana ce da suka ba sunna gwargwadon tsarin bincikensu inna ma kusi da bihi tamyizu baina baina hawa baina al-fard aw al-wajib wanda wannan ta'rifi an nufaci bambance tsakanin sunna ne wato abin da yake mustahabi da abin da yake farilla ko wajibi ba shi ake nufi anan fa sunnatu bi lisan shari idza utliqat ita kalmar sunna idan ta zo a bakin lafazin shari'a idan aka sake ta babu kaidi ba a cikin wani fanni ko a cikin wata mas'ala ta musamman ba yuradu bi hab tariqatun shar'iyyatun lati kana alaiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam ana nufin tafarkin sunna tafarkin shari'a tafarkin addinin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yabi fi ibadatihi agun ibadarsa wa mu'amalatihi da al'amuransa na yau da kullum wa akhlaqihi da halaye da ɗabi'unsa wa harakatihi da wa sakanati da duk wani motsi ko shiru wato comprehensive way of life na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama shine as-sunna tariqatu nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa ma'ashihi wa mu'amalatihi wa sakanatihi wa harakatihi يقول عروة بن الزبير رضي الله عن أبيه وعنه Urwa dan Zubair ɗaya daga cikin manyan malaman sahabbai tabi'ai kuma ƴaƴan sahabbai yake faɗa yana cewa as-sunana sunana ina horanku ku bi sunna ku bi sunna fa inna sunana qiwamuddin sunnoni sune tirakun addini wannan magana tana cikin tafin Muhammad ibn Nasr al-Marwazi mai suna as-sunna a cikin shafi na 34 malam yace ai ilzimus sunnah wato as-sunnah as-sunnah sunana igra'i ne yana cewa ne ku lazumci sunna fa inna sunana qiwamuddin wa kana ibn umara radiyallahu anhu yattabi'u amra rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa atharahu wa halahu sayyidina abdullahi dan umar ya kasance yana bibiyan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bin burbushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bin dukkanin halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa yahtamma bihi yana ba abin muhimmanci hatta innahu khifa ala aqli har mutane suka fara tsoratar mishi karfa ya haukace min ihtimamihi bi zalika saboda yadda yake ba abun muhimmanci da kaiwa matuka kama akhrajahu abu nu'aymin wa ghayruhu kamar yadda abu nu'aymin al-asfahani ya fitar da labari akan haka cikin hilatul awliya'i daga nafi yake cewa laula zarta ila ibn umar radiyallahu anhu ta'ala idattaba athar an-nabi sallallahu alaihi wasallama la qulta hadha majnun yace wallahi da kana ganin abinda Abdullahi dan Umar yake yi na bin sunna sai kace wannan mahaukaci ne haka nan Asim al-Ahwal daga wani yake cewa kana bin Umar idza ra'ahu ahadun zanna annahu bihi shay'an min tatabbihi li tatabbihi athar nabi sallallahu alaihi wasallam in ka ga Abdullahi dan Umar zaka fara tsammanin ko akwai wata ƴar motsuwa ga mace saboda ya kasance din da annabi yazo ya tsaya ya zo wurin sai ya tsaya inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba fakin din raƙumarsa shi ma sai ya zo sai ya faki raƙumar shi a wajen idan annabi ya taɓa yin bacci rana a wani waje in yi wajen sai ya bacci rana idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yin tsuguno na fitsari a wani waje Allah da Umar ko baya jin fitsari in yi wajen sai ya ji shi ma ya tsugu haka yake tare da cewa baban shi Umar yana hani zuwa ga wannan amma shi yana ganin wannan na cikin kamalu mutaba'atin nabi sallallahu alaihi wasallama wa tatabbu'i sunnati ina fata mun gane wannan malam ya ci gaba da cewa wa yaqulu az-zuhri al-imam Muhammad ibn Shihab az-zuhri yana cewa alaihi rahmatullah yace kana man maza min ulama'ina yaqulu al-islamu bis sunnati najat malaman da suka gabata cikin malaman mu sun kasance suna cewa ruko da sunna tsira ne wannan ma yana cikin muqaddimin sunan ta al-imam darimi a cikin juz'i na 1 shafi na 230 da kuma zafin hilatul awliyai a juz'i na 1 shafi na 369 ina fata muna gane wannan malam ya ci gaba da cewa وللاهتمام بالسنة فوائد كثيرة لا تحصى bai wa sunna muhimmanci yana da fa'idoji da yawa waɗanda ba za su kididdigu ba min ha daga ciki akwai tahsilul multazam biha tahsilul multazim biha darajatul mahbubiyyati allati qala Allahu azza wa jalla fiha kama fil hadithul qudsi wanda yake iltizami da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana samarwa da kanshi da ƙaunar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a cikin hadisul Qudsi wanda ke cikin Bukhari ta hanyar Abu Huraira faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu bawa na ba zai gushe ba yana neman kusanci zuwa gare ni ta hanyar aikata nafilfili da sunnoni har sai na kaunace shi fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u in na kaunaci bawa sai na zama ni ne jinsa da yake ji da shi wa basarahu alladhi yubsiru bihi ni ne ganin sa wa rijluhu allati yamshi biha ni ne kafarsa da yake tafiya da ita wa yadahu allati yabtishu biha da hannun shi da yake taba abu da shi wa in sa'altani in ya roke ni wannan bawa la uqiyannahu Allah ya ce wallahi sai na bashi wa in wa in ista'azani in ya nemi tsari na daga duk wani abu da yake cutar da shi la asta'i la a'izannahu sai na bashi wannan tsar wa min al-fa wa min fa'id tamassuki bis sunnah malam yace daga cikin fa'idojin riko da sunna har ila yau annaha tujbirul fara'ida riko da sunna za ta daure maka farillanka li qaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda annabi ya ce alaihi salatu wasalam inna awwala ma yuhasabu an-nasu bihi yawm al-qiyamati min a'malihim as-salah farkon abinda za a yi wa mutane hisabi akan shi ranar al-qiyama ita ce sallah fa yaqulu Allahu lil mala'ikati sai Allah ya ce mala'iku unguru li salati 'abdi ku tsaya ku kalli sallar bawata bawana atammaha amna qasaha shin ya cika sallolinsa ko ya rage su ya tawaye su in kana tamma kutibat lahu tamma in aka duba sallolin sun cika sai a bashi lada cikakke wa in kana in taqasa minha shay'an idan ko bawa ya rage wani abu daga sallar sai bai cika ba qala Allah sai Allah ya ce undur aje a duba hal li abdi min tatawwu'in bawa nana da wasu sunnoni da ya aikata na tatawwu'i fa in kana lahu tatawwu'un yayi nafil fili da sauransu qala sai Allah ya ce a cimmu li abdi faridatahu min taqawi ku cika ma bawa na faralinsa daga wannan taqawin wannan hadisi al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi daga hadisin Abu Huraira da isnadi tabbatacce kamar da Sheikh Al-Albani ya bayyana malam yace wa minha anna lil mutamassiki bis sunnati fi akhir az-zamani ajran kabiran wanda zai yi riko da sunna musamman a ƙarshen zamani lokacin da riko da sunna zai zama yana da wahala kamar zamanin da muke rayuwa a yanzu wannan bawa zai samu lada mai girma da hadisi Uqbah ibn Ghazwan saboda hadisin Uqbah dan Ghazwan annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace inna min wara'ikum ayyamus sabr lalle a bayan ku za a zo wasu kwanaki wasu zamanna wanda sai an yi hakuri lil mutamassiki fihinna yawma idin bima antum alaihi ajru 50 min wanda zai iya ruko da sunna a wannan zamani na hakuri zai samu ladan mutum hamsin cikin ƙala, ya nabi Allah, sai aka ce, ya manzan Allah, au minhum, ko dai ya samu ladan mutanen zamanin shi guda hamsin, ƙala bal minkum, nabi ce, a'a, na nufin ladan mutanen cikin wannan ma riwaya ce ta Abu Dawud tana cikin ainihin sunan ɗinsa, shi kwalabani ya inganta wannan riwaya. Wakad kana salaf, rahimahumullahu, yushaddiduna fi tarki ba'ad sunan. aw yalumuna tarikaha mutlaqan salaf magabata sun kasance Allah ya kara musu rahama gaba ɗayan su suna tsanantawa ga wanda yayi watsi da wasu sunnoni suna zargin mai barin sunna li annahu qad yatanawaluhu umuma umumu qawlihi sallallahu alaihi wasallam saboda fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na iya game wanda yake watsi da wata sunna da annabi ya ce faman ragiba an sunnati falaysa minni wanda da ya kyamaci sunnata ba ni ba shi رواية أنس أم مالك أتكين بخاري دا مسلم ولذلك فلذلك قال الإمام أحمد ذاك الإمام أحمد بن حنبل يكيتوا من ترك الوتر فهو رجل سوء وأن دبائن صلى وتري ومتم بنزاري لا ينبغي أن تقبل له شهادة bai dacewa a karɓi shahadarsa kamar da al-bahuti ya kawo a cikin arodul urbe malam ya ce فكل ما ثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم mu ahlus sunna salafiyya mu masu bin tarkin tafarkin magabata daga cikin aqidar mu da tsarin mu shine duk abin da ya tabbata a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na magana ko aiki ko wani musafi ko aqida ko tafarki ko falala ko halaye ko dabi'a nas'a sa'ayan shadidan litatbiki zaka ga muna kokari mai tsanani muna gaggawa muna bashi muhimmanci wajen aikata wannan abu wata alimihi lillahi muna bada muhimmanci wajen koya mutane wannan aiki su aikata shi la Allah subhanahu wata'ala an yahabana ajran man ahya sunan muna masu fatan Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu ladan waɗanda suke raye sunnoni shi sa muke bada muhimmanci wajen ainihin wato raye duk wata sunna ko da mutane suna ganin kankanuwa ce ko ba dole sai an yi wani kokari akan ta ba ma daukan ta mu da sauki wannan sunna muna yin iyayen mu muna yin kan jiki kan karfi wajen ganin cewa mun yada ta wannan shine karshen bayani game da al-aslul khamis zamu shiga cikin al-aslu as-sadis malam yace al-irtibatul wathiq bi ulama'is sunna asali na shida wanda ake gina da'awar salafiyya akai wanda mu masu bin tabarkin salafiyya ahlus sunna muke ƙoƙarin mu ga cewa mun ba da muhimmanci ga waɗannan tuwasu shine muna ƙoƙarin mu ga cewa mun alakanta rayuwarmu mun cakuɗa tunaninmu da rayuwarmu da ayyukanmu da shawarwarin da za mu gina rayuwarmu a kai da neman fatawarmu muna kokarin mu ga mun cakuɗa shi da maganganu da ayyuka da karantarwa da tarbiyyar malaman malaman sunna a da da yanzu su ne kuduwar mu su ne abun koyin mu gare su muke komawa dan neman fatawa dan neman bayani dan neman karantarwa dan dan neman wato bayanin karantarwa dan fita daga duk wani rudani dan fahimtar duk wata mas'ala wurin komawa muke malam yace la yakhfa ala ahadin فضل العلماء والمكانة التي يتبوؤها يتبوؤونها في الشريعة الإسلامية باب mutumin da zai ce falalan malamai ta buye gare shi babu mutumin da zai ce bai san cewa malamai suna da wani matsayi babba a cikin addinin musulunci lakin lakin walakin ba'dun nas sai dai wasu mutane yakhlatu bainal hasfi ala yana suna cakuɗa tsakanin wato alhassi kwadaitarwa alal irtibati bil ulama kwadaitawar da ake akan cewa mutum ya zama yana da alaka ya haɗe ya cakuɗe da malamai da kuma wa bainat ta'assub lahum wa taqlidihim yana cakuɗe tsakanin wato daukan maganar malamai da jin maganar su da yi musu biyayya da sauraron su da girmama su yana cakuɗe wannan a gefe guda da kuma ta'assubanci kabilanci kalewa malami takaidanci da malami yin gaba da kiyayya akan wani malami wa hadha khata'un kabir wannan kuskure ne babba falirtiba'u bil ulama ya'ni abin da yake nufi da alaka da malamai shine akhadul ya akhadul ilmi anhu koyan ilimi a gunsu wal istifadata minhum da cin moriya a wurin su bit tawjihi wal irshad cin moriyan karantawar su da instruction din su da guidance din su ونحو ذلك دائرة ودنا كما أنه يعني أيضا تقليدهم ممن يسوق له التقليد من العامة دوكما كوي رسول غواندا كوي دا مالمي أبون شهرسي تذكرين متانا دباسو دا إلمي با مالمي بني با ɗalibai bane ba ƴan makaranta bane su suna cikin awam to irin wannan babu laifi dan yayi koyi da wani malami waman laysa mu'ahhalan da kuma mutumin da bai da cancanta bai da qualification bitamyizil qarar fil qabayil ilmiya sai da zai iya bambance meye gaskiya meye ainihin tahqiqi meye mas'ala kaza take nufi bai da wannan tantance bai da ilimi aikin shine ya koyi da malamai wa hadha al-irtibatu bi ulama as-salafi sabaqa an qarrarnahu wa awdahnahu wa bayyana fawaidahu wa bayyana al-adrar allati tatarattabu indama yatakhallan nasu an yace wannan irin irtibat da malamai koyi da bin malamai da saurara musu da neman shawara da neman karatu da agaji a wurinsu ya ce a wasu karatukan namu daban mun yi bayani a kansa mun fayyace shi filla-filla mun faɗi fa'idodinsa mun kuma yi bayani akan matsaloli da cutar wanda ke biyo baya idan mutane suka raba magan rayuwarsu da malamai mutane da baruwarsu da malamai suna yin abubuwansu gaba gadi ba sa jiran fatawa ko karantawa malamai wani irin matsala suke samu يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي عبد الرحمن السعدي yake cewa rahimahullah fi ma'aradi bayani ni'amillahi ala hadhihi albilad asa da yake cikin tattaunawa akan ni'imomin da Allah ubangiji ya ma waɗannan kasashe na Saudi Arabia yace fa naqalakum biladakum min albid'i wal ishrak Allah ya tsarkake muku kasashen ku daga bid'o'i da shirkoki wa sallamakum min wasa'il shirki Allah ya tseratar da ku daga hanyoyin shirka wa turqil gayyi da hanyoyin bata wal halaki hanyoyin halaka bi wasa'ila wa asbabin yassaraha Allah subhanahu ta hanyar wasu hanyoyi da sababban da Allah ya sauka muku fa yisu aqama lakum kullu imamin qad istaqama ala siratil mustaqim a inda Allah ya tsaye muku da dukkanin limamai masu tsayuwa akan tafarkin madaidaici fa kana imamukum al'imama Ahmad ibn Hanbal ya zama tafarkin da kuke bi, limamin wannan tafarkin shi ne imamu Ahmad ibn Hanbal, akbara imamin na ƙalar sunnata wal kitab, mafi girman limamin da ya cirato bayanan sunna da alƙur'ani, wabihi wa bi ashabihi wa bi atba'ihi wa nuzara'ihi yu'rafu sunniyu min al-bid'i. Imamu Ahmad ibn Hanbal ya zama tambari wanda da shi ne da mabiyansa da ɗalibansa ake gane da sa'anninsa idan kana girmama su kana ambatansu kana karanta littafansu kana bin tafarkinsu da haka ba a gane ahlus sunna ne kai da zaran kana suka wannan limamai su Imam Ahmad ibn Hanbal da mabiyansa za a gane dan bid'a ne kai min sa'irin tawaif wal ahzab kuma bayan duk wasu kungiyoyi da wasu ahzab ma'ana dan an ce kai malikiya ne ba dole ya zama haka na rufin kai ahlus sunna bane dan an ce kai ba hannabi ne ba dole ya zama cewa kan ana nufin kai ahlus sunna bane amma da zaran an ce kai hanbali ne sai zama wannan hanbaliyancin ya cakuɗe da sunnanci musamman a shekarun baya bayan waɗancan zamuna na farko yace a hatta aqama aqama Allah Sheikh al-Islam wal Muslimina Ahmad ibn Taymiyyah har Allah subhanahu wataala yazo ya tsayar da ya kawo Ibn Taymiyyah rahimahullah fajahada al-kuffara wal munafiqina wa sa'ir al-mulhidin Ibn Taymiyyah ya gogormaya da kafirai ya gogormaya da munafikai ya gogormaya da sauran mulhidai karkatattu wa azhara min sarihi sunnati wa alamiha wa ulumaha ma ajazat anhu madarikul awwalina wal akhirin ibn timiya Allah ya bashi wani buɗi daga mutakatar yazo ya bayyana sunna qarara ya bayyana tambarin sunna da iliminta ya bayyana abinda mutanen farko da na baya suka kasa riska na imamin sunna wasalaka tariqatahu talamizatuhu wa atba'u daliban sa su ibn al-qayyim su zahabi su ibn kathirin da makamantansu suka bi tafarkin sa tafarkin sa wa atba'uhu da mabiyansa na bayansu min al'ulama ilmuhaƙiƙina cikin malamai masana masu tantance gaskiya hatta ja'atin naubatu bi shekhil jazirati har dai kuma ton ya kawo kan malamin ƙasar jazira wa atba wa imamiha limamin ƙasar jazira shine shekhul islam muhammad ibn abdul wahab malam muhammad dan abdul wahab lokacin shi ma yazo وقام بهذا الامر اتم القيام shi ma ya mike da wannan al'amari na yada sunna cikakken mikewa falam yazal fi jihadin ma'al a'da'i bai gushe ba yana gwagwarmaya da abokan gaba hatta nashara tauhid al-khalisa ay yada tauhidi mai tsarki was sunnatal mahba ya raya sunna lafiyayya bainal ibadi tsakanin bayin Allah wa qama ash-shirka ya karya kashin bayan shirka wasa'ila hu da hanyoyin shirka wal bid'a ya kare kashin bayan bid'a wal fasada da barna fa khalusatul jaziratu walillahi alhamd jaziratul arab tsarkaka tsarkaka da godiya Allah wan sabagat bis sunnati wat tauhid tari ne gaba ɗaya da sunnar tauhidi fa salimat bi masaihi al mashkurati wa masai talamizihi wa ahfadihi wa ansarihi min ash-shirk wannan ƙasa ta Saudi Arabia ta tsira daga shirka saboda ayyukansa ababen godiya da ayyukan ɗalibansa da jikokinsa da magoya bayansa. Falan ta ji da fiha walillahi alhamdu ƙubbatan ala ƙabari. Aka wayi gari ba za ka taɓa ganin wata ƙubba wato wani hubbari wata rumfa akan wani ƙabari ba wanda da kuma sun yawaita a Saudiya. Wala mashhadan babu kuma wani wajen ziyara na ƙabari ko na wani waliyi. wala tawassulan bil makhluqina aka daina neman tsanantuwa da halittu wala maulidan wala ma'abadan aka daina wani abu na maulidi aka daina kafa wani temple na ibada aw awalaysa min akbari ni'amillahi alaikum ashe wannan ba shi daga cikin ni'ima mafi girma da Allah ya muku wa ajalla ihsanin ihsanin ihsanillahi alaikum ashe wannan ba shine kyautawa mafi girma da Allah ya muku ba addinu sahihu Allah ya baku addini ingantacce wata haƙƙaƙa wantashara wannan addini ya kama ƙasa kuma ya yaɗu hatta na sha'atun sanadiyya haka kuka taso wa aba'ukum ku da iyayenku wa auladukum ku da ƴaƴayenku tashrabuna min ma'inish shari'ati asfa sharabi kuna kwankwadan abin sha mafi daɗi mafi nagarta mafi zama fiyo na shari'a wa taghtarifuna min zulaliha kuna kwarfa daga cikin lafiyayyen ruwan shari'a ahsana ga tirafin ko kwankwada iya kwankwada lam tudriku hadha bi wasilatin min wannan abin da kuka samu na alkhairi ba ku kai ba wala quwwata ilmin ba karfin ilimin ku bane wala zaka'in ko karfin basirar ku innama zalika fadlullahi allazi laysa lahu ghaya wala intiha wala intiha falala Allah ce da bata da matika bata da karshe bainama ترون الأبطار الأخرى محشوة بالشرك والكفر والإلحاد والصراحة yayin da kuna ganin wasu ƙasashe an cika su an yi musu caji an yi wa batiran su caji da bid'o'i da gina hubbari da kaburbura wal ilhad da ilhadi as-sarah wanda yake karara mamlu'a bil bid'i an cika ƙasashen da bid'o'i bayan shirka da kafirci wa bina'il mashahid an gina wuraren hubbari alal quburi akan kaburbura wal akhlaqil qibah ana ta halaye da al'adu abin Allah wadare fahmadu rabbaku godewa Allah ya kuma mutanen Saudi Arabia ala hadhihi ni'amil lati la tasbiquna laha 'addan wala shakura shakura akan waɗannan ni'imomi masu yawa wanda ba za ku iya kididdige su ba ba za ku iya kididdige godewa Allah akan su wannan ke malam yace falau anna nartabatna bi hadhihi alhalaqati almubaraka idan muka tsaya muka hada rayuwar mu muka dosano daga alkhairin wannan cycle na albarka Sheikh al-Islami Muhammad ibn Abdul Wahhab mu fara nan kusa da dan Abdul Wahhab wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah sannan mu sake ciratuwa daga makarantar Ibn Taymiyyah wal Imam Ahmad mu sake ciratuwa daga alkhairan Imam Ahmad ibn Ibn Hanbal rahmatullahi alaihim ajma'ina Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su irtibatan tamman mu kale musu cikakkiyar kalewa mu dinga karantar da su mai raya ambatan su mu shaharanta su yi koyi da tafarkin su mai inganci wa qala Allah azza wa jalla alwuqu'a fil bid'ah Allah zai ainihin wato katange mu daga fadawa cikin bid'o'i walin shirafi da fadawa cikin karkata wara at-tayyaratil mubtila mu je muna biye wasu gwagwarmaya da wasu guguwa na bata almudilla masu batarwa allati tartadi thiyaba sunna wanda ake sa musu rigar sunna was sunnatu bari'atun minha kullal bara'a alhalin sunna ta yi barambaran da waɗannan tafarkoki wanda aka sa musu suna aka sa musu kala aka yi musu fenti aka yi musu logo irin da sunna wa ma dakhala alaina hadha an-naqas illa yawma an tarakna hadha al-manhaj wannan naƙasa da muka samu a wurin tarbiyya da iya bin manhaji da iya sanin kyakkyawan manhaji babu abin da ya kawo mana shi sai barin wancan tafarki wa darabna anhu safan sai sanda muka kauda kai daga barin wancan tafarki wastadnaina anhu muka wadatu daga barin sa bi manahija muka wasu tafarki wanda istaqdamna istaqdama halana unasun min misra wal hindi wa ghairiha wa min ghairiha wanda aka mana daga misra da indiya da wasu garuruwa wa hiya manahiju ba'ida kullul bu'di an manhajis salafis salih radiyallahu anhu wanda waɗannan manahiju sun yi nisa matuƙa daga manhajin as-salafus salih Allah ya ƙara musu yarda ga baki ɗayan su wannan shine al-aslu al-khamis shine wato dogaro da malaman sunna a as-sadis amin al-aslu al-sadis dogaro da malaman sunna da ratayuwa da su da neman fatawarsu da koyi da su da neman agajin su Allah ya sa mu dace malam yace al-aslu sabi tafarki wato na bakwai daga cikin tuwasa wanda ake gina tafarkin sunna akan su shine al-ibtiadu anil hizbi anil hizbiyat wal jama'at al-islamiyya sirriya ahlu sunna salafiyya ahlu sunna masu bin tafarkin magabata daga cikin abin da suke kafa da awarsu a ciki akwai guje ma kungiyoyi da guje ma duk wata jama'a duk wani society wani kungiya za a ce ma islamic organization Islamic Society asirriya wanda suke da sirrori ƙungiyoyin asiri na koyi wanda ana mitin a koya a yi mitin a rubuta kaza a yi kaza a koyi a koyi haka ana ƙoƙarin tsara wasu tsare-tsare a tsara wani constitution ko a tsara wani tafarki ko wani portfolio ko wani wato abin nan a, wasu wasu manufofi waɗanda ake so a cimmawa nahanu mushahidu wa nara jama'atin tanshaqqu an jama'atil muslimina ash-sharqiyya muna ji ko muna ganin wasu mutane sai su taru su mai da kansu wata kungiya sai su fice daga cikin tarin jama'ar musulmai bima ladaiha min afkarin wa amri waɗannan kungiyoyi suna da tunane-tunanen su da tsare-tsaren su kullu hadhihi jama'ati tajtami'u ala hadafin wahid dukkanin waɗannan kungiyoyi da suka fantsare daga asalin musulmai zaka ga sun hada akan wata manufa kwaya daya wa huwa karahatul mujtama'i al-muslim ash-shar'i suna ƙin al'umman musulmai da suke rayuwa a cikin tafarkin al'umman musulmai na shari'a wan nazari ilaiha ala annahu mustama'un jahili kuma suna kallon cewa wannan rayuwa da musulmai suke to rayuwa ce ta maguzanci in dai baka shiga kungiyar su ba ta ikhwan ko ta kaza ko ta kaza to kana rayuwa ne a cikin jahiliya wa hatta yakunu al-hukmu daqiqan fa hum fil aglabi yarawna hadhihi an-nazara wa yata'aqqiduna hadhihi al-aqida yace hukuncin da za mu so da muke so ya zama hukunci ne daqiq zaka ga suna kallon dukkanin suna da wannan aqida kuma suna ganin wannan aqida ita ce kai gaskiya domin hadhihi al-jama'ati daga cikin waɗannan ƙungiyoyi da suka fice daga cikin al'umma musulmai suka kafa tasu ƙungiyar kuma suke kallon cewa kowa da baya cikin sa akan bata yake sune jama'atul ikhwanul muslimin al-ikhwanu al-muslimun wannan ƙungiya ta da ta sasan albanna zaini sayyid qutb wanda ta kafa kasar misra ta yaɗu zuwa wasu ƙasashe kuwait da iraki da makamantansu da saudi arabia da sauransu ta yaɗu har zuwa nan ƙasashen najeriya wa jama'atul tabligh da jama'atul tabligh wata so daga indiya ta su abul a'la al-maududi wanda su ma hizbu ne wa hizbu tahrir da kungiyar da ta rikide zuwa jam'iyyar siyasa mai suna hizbu tahrir a kasashen suriya da iraki da makamantansu aqulu walil asaf mala yace ina cewa kuma ina faɗan wannan magana ina jin bakin cikin faɗanta cewa yujadu man ja'ala salafiyata hizban hadhihi al-ahzab akwai mutanen da kuma suka mai da salafiya wata kungiya suka kafa suka kafa wata kungiya bi wa'ayin aw bi ghairi wa'ayin consciously or unconsciously ko dai su mata rijista da sunan kungiyar salafiya ko kuma su zanga yin wani abu da yake kama da irin wannan yanayi na kungiyanci su ware kansu suna aiki na kungiyanci kuma suna kiran kansu da suna salafiya wa yujadu man yas'a ila ja'al salafiyyati ka hadhihi al-ahzab akwai kuma wanda suna nan suna ta aikin kokarin yaya za su yi su samar da kungiyar sunan salafiya fananu nabra'u ila Allah subhanahu wa ta'ala min hadha as-sani' yace to ku sani ya ku jama'a masu mu saurare ya ku jama'a masu mun waɗannan darussa lalle mu muna barrantuwa zuwa ga Allah mun yi baran-baran da irin wannan tafarki ba ma kafa kungiya ba ma kokarin kafa kungiya kuma kungiya da kungiyanci baya cikin tsarin da awu mutasalafiya mu da awu mutasalafiya da awace ta jama'ar musulmi gaba ɗaya mu ne asali sai dai wani ya kafa kungiya ya fita daga cikin ainihin asalin da muke akai malam yace wa na'udhu billahi min hadha ash-sharri min sharri hadha al-fa'il muna roƙon Allah ya tsare mu daga sharrin mai aikata irin wannan mummunan aiki ya kulu shekul islam ibn taimiyya ibn taimiyya Allah ya mashi rahama yana cewa amma lintisabu allazi yufarriqu bainal muslimina wa fihi khurujun anil jama'ati wal ikilafi ila al furqati yace dangantuwa ga wata kungiya wanda sanadiyan dangantuwa zuwa ga wannan kungiya ko zuwa ga wannan society haka zai jawo farraka tsakankanin musulmai wa fihi khurujun anil jama'ati kuma ba za ka danganci ga wannan kungiya ba sai ya zama ka fice daga cikin musulmai ka zama kana da identity other than identity na musulmai wala itilafi ila alfurqa da kuma karkata zuwa ga raba kan musulmai wa suluki tariqil ibtida da kuma bin tafarkin kirkiro bid'o'i wa mufaraqati sunna da rabuwa da sunna mai kun ka rayi sunna ka kuma kana raya tafarki da aqida da tunani da ideology na wannan kungiyar wal ittiba' da rabuwa da bin sunna fa hadha mimma yunha an wannan abin hani ne wa ya'samu fa'ilu mai aikata haka mai kafa kungiya da kawo kungiyanci a cikin musulunci babu shakka laifi yake laifi yake wa yakhruju bidhalika an ta'ati llahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam kuma sanadiyar haka yana ficewa daga da'ar Allah da da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ibn jami'a faɗa ka cikin majmu'ul fatawa mujalladi na 11 shafi na 514 wallahu azza wa jalla sammana fi kitabihi almuslimina Allah ubangiji subhanahu wataala ya kiraye mu ne da sunan mu na yanka a cikin alqur'ani da yace huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha Allah ya kiraye ku da sunan musulmai ne a cikin wannan alqur'ani da kuma tun dace malam ya ci gaba da cewa wasa bata fi musnadil imami ahmada ya tabbata a cikin tafin musnadil imami ahmad ibn hanbal a hadisin abu malik al-ash'ari wanda kuma ash-shaykh al-albani ya inganta a cikin sahihul jami' a cikin lamba hadisi na 2604 annabi sallallahu alaihi wasallam yace man da'a da'awal jahiliya fa huwa jusa'u jahannam wanda ya kira zuwa ga jahiliya wannan mutumin ya zama makamashin wuta qala rajulun ya rasulullah wani mutum ya mutu ya manzon Allah wa in sama wa salla ko da yana azumi yana sallah ma'ana mutum ya ware don da'awar jahiliya ta ce raba mutane zuwa kungiya kungiya gari gari dangi dangi a a kabila kabila to wanda duk ya haka annabi ya ce ko yana sallah yana azumi to ya zama makamashin wuta aka tambayi manzo Allah aka ce ko yana sallah ko yana azumi ya ce na'am wa in sama wa salla ko yana azumi yana sallah walakin tasammu bismillahi alladhi sammakum ku dinga kiran kanku da sunan da Allah ya kira ku ibadallahi almuslimina almu'minina kira kanku da sunan bayin Allah musulmai bayin Allah mu'mini wannan sune al-asma'us shar'iyya sune sunaye na shari'a kamar yadda malamai suka bayyana ibn timiya yayin wannan magana a cikin al-istiqama ya wannan magana a cikin wurare mabambanta malamai sun bayyana wannan wurare da dama cewa sunan yanka naka shine musulmi ya fi maka muhimmanci fiye da kowane suna tafarkin ka shine tafarkin muminai ya fi maka muhimmanci fiye da kowane tafarki kar ka canza wa kanka suna zuwa wani abu daban sabanin wannan kar ka canza wa kanka suna zuwa wani tafarki daban sabanin wannan tafarki a kar kuma aikin kai hukunta haka ya zama kana da kabilanci zuwa ga tahayyuzi zuwa ga wasu mutane ba kawai dan su musulmi bane a dan su dan wata kungiya ne dan su dan wani tafarki ne kafi gane a dan su wani tafarki fiye da a dan su musulunci wadi tasmiyatu kana fi sadr islam mala yace wannan sunan shi aka sani a farkon musulunci zamanin annabi da sahabbai salawatullahi wa salamu alaihi wa radiyallahu anhu wala yu'rafu lintisabu wannan duk magana ibn taymiya ce yace ba a san ainihin dangantuwa ila ana zaka illa ila islami sai da musulunci ana zaka wancan lokacin falamma atatil bid'u to ana nan sai bid'o'i suka fara zuwa takra wata bayan wata wata bayan wata wan tasharatil ahwa soyayyen zuciya suka yadu wabta'ada kullu sahibi bid'atin ala islam kowan dan bid'a ya fara nisanta nesa da musulunci لم يجد سلفنا الصالح بدا من إظهار ألقابهم الشرعية wannan ya tirsasa magabatanmu na kwarai zuwa ga bayyana wasu laƙubba na shari'a allati tamayyazu biha amman siwahu wanda wannan lafuza suke bambance mutanen kirki salafus salih ahlus sunna daga wasunsu min almudillina daga wasunsu daga cikin mabarnata batattu fatasammu bil asma'il warida fi nusus sai suka fara kiran kansu da sunaye bayan muslimuna da mu'minuna akwai wasu sunaye da sun zo a cikin nassoshin shari'a sai suka fara kiran kansu da wannan sunan kal jama'a kamar lafazin al jama'a lafazin tabbatacce a shari'a wal firqatun najiya da al firqatun najiya wa taifatul mansura wanda dukkanin sun zo a hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishara zuwa ga tafarkin mutanen kirki masu riko da sunnarsa a bayansa hadisan suna nan jingim a cikin littafin Allalaka'i sharh usul itikad da sunna wal jamaa da kitabun shari'a na al-ajurri da littafin ainihin wato al-barbahari da makamantansu wadana da suna nan dingin birjik ba mahallin ai ta kawo su ba kama ta sammau aidan bimal tazamu bi sannan sai suka kuma kira su kansu da sunayen ababan da suka yi riko da su min al-amali bis sunna suka kira kansu da sunayen masu aiki da sunna allati nabadhaha ghayru wanda sauran ƴan bid'a sun yi watsi da ita kasalafi sai kira kansu da suna as-salaf wato magabata tafarkin magabata wa ahlil hadisi sai kira kansu da suna mazowa hadisi wa ahlil asari sai kira kansu da suna mazowa bin tafarki wa ahlis sunna sai kira kansu da suna mazowa sunna wal jamaa waɗannan duka domin tamyizi ba wai sun canza kan sunan su ne daga sunan musulmi ba mu kiyaye da ba bayan almuslimuna da kuma akwai tamyiz akhas aljamaa as-sunna ahlul athari ahlul hadisi as-salafiyya duka waɗannan suna shiga cikin at-tasmiya ne bil isnad malaman farko kuma suka ga dacewar a kira da haka bayan bayyanan kungiyoyi da bidoyi zaka yana daga cikin wato rudani ko rashin fahimtar tsarin da'awa ka ji wani malami a wannan zamani da sunan kira zuwa ga sunna kuma yana cewa a daina kira waɗannan laƙuba a tsaya kawai zuwa ga musulmi kawai domin su imam Ahmad ibn Hanbal din da ake koyi da su suka fara kiran waɗannan abubuwa suka ga abin ya dace Ahmad ibn Hanbal yace in ka ce alhamdulillah ala ni'matil islami sai ka ce kuma wa ni'matis sunna yace a zamanin su ba za a tsaya ta kai akan cewa al-islamul am ba saboda al-islamul am akwai wasu abubuwa da wasu masu kiran kansu da suna musulmai shi'a khawarija rafida da makamantansu suka kawo ba da aka dole a yi tamyizi da aka malamai suka ga dacewan yin irin wannan tamyizi wa inna ma asaru hadhihi alqaba sun ga dacewar su yi amfani da waɗannan laƙubba ne wa tasammau biha suka sawa kansu suna da ita da ilalin kathiratin saboda wasu dalilai masu yawa zakar ba'daha fadilatu shaykh bakar abdullahi abdullahi abu zaid rahmatullahi alayhi fi kitabihi al-azim an-nafis al-Imam Bakar Abu Zaid Allah ya kara mishi rahama a littafin shi mai matukar fa'ida mai suna hukumul intima'i ila al-firq wal ahzab wal jama'at al-islamiyya hukuncin dangantuwa zuwa ga kungiyoyi da jam'iyyu na musulunci a ciki ya faɗi wannan asali ya bayyana cewa as-salafu da suka sawa kansu waɗannan laƙuba ba jama'a suka kirkiro ko kungiyoyi ba a'a suna nan akan asali ne yace kuma daga cikin asbabu da falalar da ta suka yi haka akwai waɗannan bayanai daga cikin su minha wa min dalika anna hadi nasab nasab lan tanfasil an al-ummah al-islamiyya wannan dangantaka ba ta raba su da musulunci ba mundu takawunha ala al-manhaji ala majin nubuwa tunda su suna gudana ne akan manhaji na annabta wa minha anna hadi nusab tahwi kull al-islam wannan dangantuwa ce ahlus sunna ahlul athari suna dauke da dukkanin musulunci ba wani abu daban bane wa minha annaha al-qabr kuma laƙubba ne kuma ya halatta ya amfani da laƙabi wa minha ma huwa thabitun bi sunnati sahiha akwai abin da yake kuma ya tabbata a sunna dama akwai shi irin jama'a alfirqan najiya qaifatul mansura da makamantansu da kuma wa minha ma lam yabruz illa fi muwajahati ahli ahwa'i fi raddi bid'ihim wa dalalatihim wa tamyiz an akwai laƙubban da ba a yi su haka nan kawai juzafan ba ibtida'an ba a an yi su ne dan a fuskanci 'yan bid'a sun ce su ahalul ahwa'i ne sai mu ce mu ahalus sunna mu ahalul ittiba'i su ahalul ikhtira'i ne mu ahalul ittiba'i su suna yin kaza sai mu ce mu sunna muke mu kaza muke dan a bambanta tsakanin mutanen kirki da na banza bambanta tsakanin shari'a da abin da ba shari'a ba lokaci ya kure za mu saurara a nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba wanda zama shine darasi na shida kenan insha Allah nake cewa fa subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته